نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafinmu na ahkamul jana'iz wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rubuta Allah ya ji kansa da rama a jiya mun tsaya ne a daidai kan gaba ba mu karasa bayani akan matsalar ba amma dai na san idan muna tare sun san muna bayani ne cikin abin da ya shafi wani dogon bayani da mala yake yi mana game da halacci ko rashin halaccin fuskantar kabari don yin addu'a wanda dai babban abin da malake so ya tabbatar mana shine lokacin da mai ziyara kai ziyara makabarta idan zai sallama to sai ya fuskanci kabarin wanda ya je kai wa ziyara ya masa sallama idan kuma zai masa addu'a mala ya ce sai fuskanci alƙibala ya yi wanda mala ya kama da dalilai da yawa a baya to amma idan kai mai leƙe-leƙe ne ko mai karance-karance ne za ka iya karanta wasu littattafai na malamai wanda suke ƙoƙarin halatta abin to shi ne malaika maka maganganun su tun maka ka je kansu ya kuma ƙoƙarin warware shubuha ko kuma dalilin da suka kawo domin hujja akan abin da suke so su tabbatar ba da nuna maka cewa idan har ziyarar taka ta tashi ka fuskanci al'ibalar ka yi addu'a a kanta shine abin da ya fi inganci kamar yadda ya kawo mana maganganun malamai to inda ya rage mana inda za mu tashi shine inda malai cewa la yunafi ma taqaddama مالك ولا ينافي ما تقدم عن الإمام مالك من عدم مشروعية استقبال الحجرة عند الدعاء الحكاية التي جاء فيها أن مالكا لما سأله المنصور العباسي عن استقبال الحجرة مالك ولا ينافي بزي كوري منبا ما تقدم عن الإمام مالك أبن دير قاية تبت إمام مالك من عدم مشروعية استقبال الحجرة na rashin halattuwar rashin shar'antuwar fuskantar ɗakin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake a ciki inda du'a'i yayin addu'a abinda malaki so yace anan shine abinda muka karanto a baya cewa ra'ayin imam malik shine bai halatta mutum ya fuskanci ɗakin domin addu'a ba babu laifi mutum ya fuskance shi dan sallama to wancan ra'ayi na imam malik a baya abinda za mu kawo yanzu ba zai kore mana shi ba menene za mu kawo shi shi ne sama ce wata hikaya ce alhikayatul lati ja'a fiha hikaya ce ko labari ko kissa da a cikin kissar ya zo cewa anna malikan shi imam malik lamma sa'alahu al-mansur al-abbasi lokacin da al-mansur al-abbasi ya tambaye shi cewa an istiqbal al-hujra game da fuskantar ɗakin da annabi yake a ciki tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi don yin addu'a menene halaccin haka sai imam malik amarahu bizalika sai umarce shi da yin haka to kun ga zantuttuka ne masu cin karo guda biyu wancan dai a baya don mun ji cewa imam malik ya ce bai halatta ba wannan kuma kisa sai muka ji an ce ya halatta kun ga ya ci karo ina fata an fahimta to sai malai ce abinda muka tabbatar a bayan can ba zai kore wannan wannan ba zai kore mana wancan a baya ba saboda wannan abin da zamu karanto ne zai kisan nan abu ne da bai tabbata ba kwata kwata kisa ce ta ƙarya aka kirkiro aka jingina imam malik kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala malai ce wa qala sai imam malik ma yace da al-mansur al-abbasi huwa wasilatuka wa wasilatu abika adama ai shi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake kwance a cikin wannan daki mai albarka shine ma tsaninka shine wasila kenan kuma shine wasilar babanka ma Adamu saboda haka zaka iya yi sai malai yace abin da yasa wannan ba zai kore mana wancan ba li'annaha hikayatun batilatun saboda hikaya ce batacciya matlubatun ala maliki ƙarya aka kirkiro aka jingina imam malik wa laysa laha isnadun ma'rufun isnadi ma bata da shi wato gwanda ma fa a ce hadisi hadisi mawdu'i ne da a ce wannan hadisi la asala lahu ko a ce ba shi da isnadi dan idan aka ce hadisi mawdu'i ne zaka samu yana da isnadi sai dai kuma a cikin isnadin akwai wani mutum wanda yake makaryaci ne to sai a ce haza hadithun mawdu'un amma ita fa wannan fa gaba ɗaya isnadin ma babu haddathani wani din nan qala haddathani wani qala akhbarni babu shi kwata kwata kawai labarin ne gundarin sa ina fata mun fahimta to kun gabata da asali kwata kwata to irin wannan labarin da aka aka kirkiro kamar labari ne na kan titi kawai wanda ya zauna ya ji dadin inuwa ya kirkiro shi ya fada kuma sai ka ji labarin ya yada a cikin gari to sai ka rasa labarin ma daga ina yake min wani ne ila wani haka labarin yake to wannan labarin da aka aka jingina Imam Malik irin sa ne ثم هي خلاف خلاف الثابت المنقول عنه باسانيد الثقات ما لaice kuma shi wannan labarin da muka kawo na Mansur al-Abbasi ya sabawa tabbataccen abin da aka turo shi anhu daga shi Imam Malik din bi asanidi thiqati da isnadai na amintattu fi kitabi fi kutubi ashabihi daga cikin littattafan almajiran Imam Malik din kama zakarahu Isma'ilu ibnu ishaq alqabi wa ghairuhu kamar yadda babban malami isma'il bin ishaq alqabi ya ambata da wani shi daga cikin malamai wa mithluha irin kissar da zata kore wannan ta ƙaryar da aka kawo ma zakaru anhu shine abinda aka abinda malaman suka ambata daga shi imam malik annahu su'ila cewa an tambayi imam malik an aqwamin game da wasu mutane yatiluna alqiyama mustaqbil hujra waɗanda suke tsawaita tsayuwarsu suna fuskantar ɗakin da annabi tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi yake a ciki a idan suka je ziyara sai su tsaya su daɗe ya da unali an fusihim suna ta kansu addu'a sai mutum ya awa ɗaya rabin awa a bakin ɗakin da na'isha inda manzon allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake kwance yana ta kansa addu'a ya ɗaga hannu sama fa'ankara maliku zalika sai imam malik ya yi inkarin hakan cewa wannan abin da suke yi ba daidai ba wanda ka san ku imam malik shi ba ma wai bayani ake akan san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba shi a masallacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karantarwa imam malik a tun da yake a rayuwarsa gaba daya bai taba garin bai taba barin garin Madina dandamin ilimi ba a garin Madina gaba daya neman ilimin sa ya gama sannan duk lokacin da zai karantar da hadisin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya je yayi wanka ya sa kaya masu kyau ya fesa turare saboda yadda yake kaunar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka duk abin da gaji su imam malik sun faɗa to suna ƙoƙari su jawo annabi martaba ne ba su kore masa martaba ba ina fata an fahimta yawa to kaga nan abin da yake nuna shine abin da shari'a ta koyar abin da shi annabin tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dora mutane akai shine wannan abin ba daidai bane malai ce وذكر أنه من من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان هما إمام مالك يتي wannan yana cikin bid'o'in da sahabbai ba su aikata ba haka na wanda suka biyo su da kyautata su ma ba su aikata irin wannan aiki ba wa qala yace la yaslihu akhir hadhihi la yaslihu akhir hadhihi al ummati illa ma aslaha awwalaha babu abin da zai gyara ƙarshen wannan al'ummar sai abin da ya gyara farkonta menene abin da ya gyara farkon al'ummar shi ne riko da sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba haka bane haka ne to mu ma yanzu kuma shine abin da zamu rike addinin mu ya gyaru ya kasance ba mu da sabani da rabe-raben kai da irin waɗannan abubuwa da ake wancan yana kokarin fitar da wancan daga da'ira wannan irin waɗannan abubuwan haka to babu abin da zai mana wannan gyaran sai riko da abinda mutanen farko suke riko da shi to wannan shine karshen wannan dogon bayani da muka yi shi tun daga farkon sa zuwa karshe kamar yadda ne mana bayani cewa babban abin da malam albani yake so ya kai mu zuwa gare shi shine mai ziyara idan ya je ziyara makabarta bayan ya shiga yi sallama to idan zai addu'a kamata ya fuskanci ina alƙibla ya addu'a lokacin da aka binne mamaci a cikin kabari aka gama gaba ɗaya kaf idan ka tashi za ka yi masa addu'a idan ka miƙe tsaye na ya kamata ka fuskanta alkibla ina fata an fahimta haka nan mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya nufe shi da zuwa kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi don ziyara shi ma akwai wasu da bai da malamai suka ce ya kamata ya kiyaye abu na farko lokacin da ka shiga wajen ya kamata a ce mutum ya shiga da nutsuwa bisakina wal waqar kasance akwai cikakken nutsuwa tattare da mutum babu hayaniya babu daga murya saboda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kada mutum ya daga muryarsa sama da muryar annabi ko da annabi yana kwance a cikin kabarinsa bai kamata mutum ya je inda kabarin annabi yake rinka hayaniya ba wannan ba daidai bane ina fata an fahimta sannan sai mutum ya je wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sallama zai ga gashi nan a rubuce kamar yadda muke kallo haka a TV gashi nan za ga rubuta sunan manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ga sunan sayyidina Abubakar ga sunan sayyidina Umar to kowanne sai ka je daidai inda setin sunan sai ke sai ka sai ka fuskanci wajen kai masa me sallama assalamu alayka ya rasulullah in kai haka kadai yayi babu laifi ka ƙara da cewa qad shahidna أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وتركتهم على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك باب لي فيك قارة ونا ديني كبرن سيدنا أبو بكر الصديق شيما كما سلم السلام عليك يا أبا بكر الصديق كجي ديني سيتن كبرن سيدنا عمر شيما كما السلام عليك يا عمر الفاروق shikenan babu laifi idan zaka yi addu'a kuma sai ka fuskanci al'ibla ka yi addu'a da zaka shikenan sai ka fita ina fatan fahimta shikenan shi yasa za ku ga har yanzu a kabar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan mutum ya je garin Madina zai ga akwai ma'aikata askarawa da ake sawa a wajen ba haka bane za a gansu suna nan da sun ga mutum ya tsaya zai dan abin da za su yalla fita warai da gaske saboda an ba haka ba kun san yadda mutanen mu suke wani idan ya je ya rungume ɗakin ko kabar ya rinka lasa yana tsotsa wallahi sai an fitar da shi warai da gaske kuma ba daidai bane ba daidai bane mutum ya je ya baro garin su ya gama ya gama tsiyarsa a garin su ya gama saba annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi kuma ya je na shafa kabarin sa to me kenan kai wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi biyayya daga inda kake ko baka ko baka taɓa zuwa garin Madina ba insha Allah ta'ala idan ka mutu ka shiga aljanna ba ka bane yan uwa amma ka gama abin da zaka yi duk anan wajen kuma kaje san ka ce wai kabarin sa anan zaka nuna masa soyayya ba haka bane yan uwa saboda ka shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya addu'a tun yana raye yace Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad ya ubangiji kada ka mai da kabari na ya zamto wani gunki da ake bautatawa me yasa kada kuma ta shirka ta farko da aka fara yi a duniya an yi ta ne sakamakon kabari wasu bayan Allah ne nagartattu salihan bayi da waɗannan da cikin sotu nuhu wa qalu la tadarunna alihatakum la tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wala yauqa wa nasra su su biyar bayan Allah ne nagartattu salihan bayi lokacin da suka mutu sai mutanen su suka yi bitin su kowa a daidai kabarin sa inda yake zama ya karantar to lokacin da zamani ya tsawaita sai shaidan ya zo ya rayawa ya sanya wasu wasi da kokonto a zukatan waɗanda suka zo bayan waɗancan ɗin waɗanda suka aikin farko cewa waɗannan butun-butumi da aka yi su akan kamar manyan malaman nan sun yi su ne fa domin a rinka bautata musu shi ke daga lokacin sai suka zama abin bauta sai suka zama alloli to shine sai Allah ya turo manzo na farko shine annabi Nuhu alaihi salam ina fata an fahimta to shi sa kabari yakan zamto fitina musamman kabarin salihin bawa da yawa kabarin annabawa da kabarin salihan bai har yanzu nan duk inda yake ana tunanin akwai kabarin wani bawan Allah za ga akwai abubuwan da ake aure yanzu ka je kasar Iraki Karbala akwai inda ake maka kabarin Hussein ne ka je ga yadda ake masa yadda ake zuba kuɗi ake zuwa ai roƙo yadda aka daga hannunka kana kuka kana roƙon Allah wallahi haka suke roƙon Hussein ba wai ba wai Allah suke kira Allah ka sa Hussein a'a kai tsaye Hussein kai mun kaza wallahi kuwa Aliyu kai mun kaza haka haka suna kira ya ali hususan abi lele da kaza da sauransu kai man kaza ba ban haihu ba a bani haihuwa bani da dukiya a bani dukiya bani haka suke kiran ali to shi sa duk inda ka bar wani bawan Allah nagartacce yake irin wannan ya kamata a kiyaye saboda yakan iya zama fitina yakan iya zama fitina yanzu ko mu anan kabarin Shehu Usman dan Fodio a Hubbare kaza zai ga abubuwan da ake basu dace ba da yawa an yi mai daki an yi kaza ana zuwa a rinka zuwa sadaka ana kaza ana neman tabarki a wajen duk bai dace ba to alaka yan uwa abin da yake na daidai shine mutumin da yake cikin kabarin idan wani aikin alkhairi nagari nagartacce kai koyi da wannan aikin nasa shikenan shikenan abin da zaka masa amma shi da ya riga ya tafi laha ma kasabat walakum kasa fito wanda abin da suka riga suka gabatar sun gabatar da shi sun tafi aikin da suka bari asar ɗinsu na gari shi za ka yi koyi da shi shikenan amma ba ka bari ba Allah maɗaukar sarki ya samu dace mala ce wa idza zara qabral kafiri wannan wata matsala ce da mun muka shiga mala ce idan mai ziyara ya ziyarci kabarin kafiri wannan abin da muka wuce a baya kabarin musulmi muka ziyarta ko mun je yadda kamata a masa to idan mutum kuma ya ziyarci kabarin kafiri fa ai babu laifi mun ji a baya ko ya halatta mutum ya je kabarin kafiri ziyara domin me daukar izira kawai yawwa kamar yadda bayani ya riga ya gabata a baya malai ce fala yusallimu alaihi to abu na farko mutum idan ya je ba zai masa sallama ba wala ya da'ulahu sannan ba zai masa addu'a ba bal yubashshiruhu bin nari bari ma abinda ake so abinda shari'a ta ce sai mutum ya masa albashir da wuta abinda ake so kenan to wuta ta tabbata a gare ka abinda ake bukata kenan amma abinda nake son mafimta anan uwa shine kabarin kafiri abinda ake nufi da shi shine kafirin da yake yaqinan la shakka kafirin da yake tabbas kafiri ne na gaske ya mutu akan kafirci babu shakka akan kafircinsa abin da sana kawo wannan shine yadda galibi yanzu musulmai tsakanin su suke jifan wasu da kalma ta kafirci ko abin da ya kama da haka kada wanda kun samu sabani ka kana gani ba musulmi bane ka je kabarin sa ka ce wani dan wuta ne kai ina fata an fahimta saboda haka kafirin da ake nufi shine kafirin gaske ko wanda aka san kirista ne ko nasara ko abin da ya kama da haka amma wanda kai a ganin ka ne da sauransu ba irin wannan ake nufi ba annabi malai ce kazalika amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam da wannan ne manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarni fi hadisi sa'ad bin abi waqqas qala a cikin hadisin sa'ad bin abi waqqas yace jaa a'rabiyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala wani mutumin kauye ya zo wajen manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faƙala sai ya ce wato a duk tarihin duniya daga farkonta zuwa ƙarshe ba a taɓa samun mutum mai kawaici da haƙuri da ya fiya kama manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam daga cikin annabawa da manzanni da suka zo kafin shi da kuma cikin al'ummarsa da su zo a bayansa babu kamar shi cutarwa da aka yi masa da baki da jiki da sauransu ya jure babu wani adam da zai ɗauke irin wannan cutar in ba shi ba sallallahu alaihi wasallam shi sa shi na daban ne Allah madaukakin sarki ya ware kayansa ya tarbiyeci kayansa kuma ya turo shi a cikin mu a wani balaraban kauye zo don annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi fa qala yace masa inna abi haqiqa mahaifina inji shi balaraban kauyen kana yasilur rahima ya kasance mutum ne mai sada zumunci wa kana wa kana ya ta jiro abu ya kasance mai kaza ya kasance ina ta faɗa alherin babansa ai mahaifina ya kasance mai kaza ne mai kaza ne ina ta faɗa wasu abubuwa na alkhairi na mahaifin nasa fa aina huwa to ina yake ma'ana so yake zama ko masa kenan kun ga kai daga zai da yake faɗa ayyukan alkhairin sa kasan inda yake so a kai shi haka ne fa aina huwa ina yake qala fin nari sai annabi sai yana wuta kun ga shi ya tambaya fa aka bashi amsa fa kana al-arabiyyu فكأن فكأن عربي فكأن عربي وجد من ذلك kai ka ce shi wannan balaraban ƙauye wannan magana da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya masa ya fusata da ita shine wajada ya fusata da wannan magana da annabi ya gaya masa dan me za a ce ban sai na wuta shine shi ma dan ya huta haushi fa qala sai ce ya rasulullahi ya manzo Allah fa aina abuka to kai ma ina mahaifinka ku duba fa wanda shugaba ne zai jure irin waɗannan abubuwa ranar alhamis da ta gabata a karatar da salin makaranta hadisin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya taushi da Anas dan Malik za su shiga masallaci zai shiga masallaci wani balaraban kawai irin wannan ya zagaye ta bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kama mayafinsa ya fincike shi ta baya sai da shatin mayafin ya fito a wuyan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya finciko shi annabi na juwa ya ce ya kalli annabi ya ce ka bani dukiyar da Allah ya baka ba dukiyar ka ba dukiyar mahaifinka ba ya ga annabi haka annabi ya murmushe ya ce a ji a ɗau dukiya a bashi kuma aka ji aka ɗau dukiya aka bashi ya tafi yasa ko kala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ce masa ba ko zagi ko harara babu shikenan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa haifu ma mararta bi qabri kafirin fa bashiruhu bin nar sai annabi ba shi amsa wancan tabbayar da ya masa ba kawai sai ya ce masa haifu ma mararta bi qabri kafirin duk lokacin da ka zo wucewa ta kabarin wani kafiri fa bashiruhu bin nar kai masa bashara da wuta shikenan kawai annabi ya rabu da shi ina ba ta an fahimta yawwa qala shi marwata bi sai ce fa aslama al-arabi sai shi wannan balaraban kauyen daga baya kuma sai ya musulunta da ba musulmai daga baya kuma sai ya musulunta fa qala sai ce laqad kallafani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'aban ce kai amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kallafa mu abu mai wahala da yake nufi da wannan yace ma marartu bi qabrin ma marartu bi qabri kafirin illa bashartu bin nar yace tun daga lokacin ban taba wucewa ta kabarin wani kafiri ba sai ne masa bishara da wuta ma'ana wannan abin da annabi ya ga masa lokacin da ya musulunta sai ya fara aiki da shi duk lokacin da ya zo wucewa ta kabarin wani kafiri sai ya tsaya masa bishara da wuta ya wani ubashiruka bin nar ne maka bishara da wuta to shine yace ai ku annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin sha dora mu abu mai wahala saboda a lokacin akwai kafiran da yawa ina fatan fahimta wasu duk sun mutu a lokacin jahiliya ba su karɓi addinin musulunci ba da sauransu to kaga akwai kabarbaran su da yawa to duk lokacin da zai wuce sai ya tsaya musu bishara da wuta yace to wannan shine abin da aka dora masa mai wahala to wannan shine mahallin shayadin malam cewa idan aka je kabarin kafiri ba za a yi masa sallama ba ba za a yi masa addu'a ba sai dai a masa bishara da me da wuta kamar yadda annabi ya ba wannan balaraman kauye wasiya cewa idan zai wuce ta kabarin wani kafiri ya yi masa bishara da wuta أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وابن السني في أمل اليوم, يوم والليلة وضياء المقدسي في الأحاديث المختارة بسند صحيح وقال الحيثمي رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وقد أخرجه ابن ماجة ابن ماجة افتد أن حديثي من هذا الوجه تولى فسكر دمك كرنت لكنه جعله من مسند عبد الله بن عمر سيدي سنيا shi hadisin daga cikin musnad na abdullahi dan umar in aka ce musnad shine malamai sukan ware littattafai su sa masa musnad abin da yake nufi shine sukan ɗauko sahabi ne misali sai su fara da abubakar siddiq sai su kawo hadisan abubakar siddiq gaba ɗaya sai a ce musnadu abi bakar ne siddiq ina fatan fahimta sai a kawo hadisan umar gaba ɗayansu duk wanda ya taɓa rawaito daga annabi sai a ce wanda shi malamin ya rawaito sai ce musnadu umar al-faruq ina fatan fahimta ya wato shine musnad to shi ibn maja sai ya sanya hadisin daga cikin musnad na abdullahi dan umar maimakon musnad na sa dan abi waqqas wanda shine asali rawaito hadisin daga mai da muka ji a baya wa qala al-busiri fi zawaid isnaduhu sahihun rijaluhu thiqatun imam al-busiri ce isnadin hadisin ingantacce ne mazajin cikin su amintatu ne qultu albani ce lakinnahu shadhun sai dai ta wannan fuskar yadda aka rawaito shi inna a cikin musnad na Abdullahi dan Umar yace hadisi ne shadhi wal mahfuz abin da yake abin kiyayewa a cikin hadisin annahu min musnad sa'ad kama bayyantuhu yana cikin musnad na sa'ad kama yadda na bayyana shi fi silsilatul ahadith sahiha a cikin littafin sa mai suna silsilatul ahadith sahiha kama yadda dama mala a farkon a farkon hadisin ya kawo shi ne a matsayin hadisin sa'ad ba hadisin Abdullahi dan Umar ba amma ya kawo maka wani ko da zaka ga wancan din sai ka gyara وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا حديثنا ده وني شاهدي a cikin hadisin Abu Huraira wanda aka daga hadisin zuwa ga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bi lafzi da lafazin idza marartum bi quburina wa quburikum idan kun zo wucewa ta kabarbaran mu da kabarbaran ku ku shi mutumin kenan Annabi yake gayawa min alil jahiliyyati daga cikin mutanen jahiliya fa akhbiruhum to ku ba su labarin mutanen da suke cikin kabarin annahu min ahalin nari cewa suna cikin suna cikin yan wuta da wannan lafazin shi a Abu Hurairah ta tabbata rawahu ibn sunni fil yawm al layla bi sanadin fihi yahya bin iman wa huwa sayyul hibzi a cikin isnadin sa akwai wani mutum da ake ce masa yahya ibn yaman wanda yana da hadda da take mummuna an muhammad bin umar daga muhammad dan umar malai cewa lam a'rifuhu an abi salamata anhu ya ce ban san shi ba daga abi salamata daga kuma shi wannan mutum da muka ambata lakin na zahira sai dai abin da yake na zahiri innahu ibnu amru maimakon ibnu umar suna ne aka yi kuskure wajen rubuta shi ibnu amru ba ibnu umar ba bi fathi al-aini wa sukun al-mimi thumma wawi thumma wawi ba'da ar-ra'i mala yace saqata min min at-tabi'i harf al-wawi harfin wawi ya ya saraya a wajen a wajen bugu shi sa sai fito da umar maimakon amru wa huwa hasnul hadithi shi ko wannan mutum hadisin sa hasan ne idan ya rawaito wa ma dhakarna fi hadhihi al mas'ala bala yace abinda muka ambata a cikin wannan mas'ala wa madhhabul hanabila wannan shine mazhabin malaman hanabila kama fi kashafil qanna kamar yadda yazo a cikin wannan littafin mai wannan suna wa ghairihi fi kutubihim da wani sa daga cikin littafan su na malaman mazhabar hanabila to wannan shine karshen wannan mas'ala kuma akan ta zamu dakata insha Allah ta'ala idan Allah ya kai musati mai zuwa za mu tashi matsala ta 126 wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am na'am eh na gani
sannan kuma akwai mutanen da za ka ga idan kafin ya mutu wata hanyar rubuta ko bayyanawa za ka ji mutane suna cewa Allah ya ƙara mai jini ƙasa Allah ya mai kaza Allah ya mai kaza irin kausa san maganganu maka da jama'a ko mutane suke na'am wannan laifi ne ko kuma
to abu na farko dai yana tambaya ne game da idan kana da wani abokin aiki ko wanda kuke tare da shi alal kalla Uh, kuna alaka ta mu'amala da shi ta mutunci to sai kasance ba musulmi bane kuma ya rasu shin zaka iya zuwa wajen binne shi ko yin ta'aziyya to da zuwa wajen binne shi da yin ta'aziyya abubuwa ne guda biyu kuma dun uh, suna da bambanci da juna galibi inda ake binne wanda ba musulmi ba ana gabatar da abubuwa na addini haka ne ma'ana na addinin su wanda suke binne mutumin nasu uh, suna waƙe-waƙensu wanda a cikin waƙe-waƙensu da abubuwan ibada su zaka akwai lafazin da suke nuna cewa Allah uku ne ko abin da ya kama da haka haka ne to idan ku haka ne bai dace ko kuma ma bai halatta ka je wajen ka je wannan wajen ba duk inda wasu wanda ba musulmi ba suke wasu abubuwan su na ibada su na addinin su to baya halatta musulmi je wajen ya zauna ina fata an fahimta kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وأنا ألا نبيني أكم مسلمي فا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إذا كنت أقول أن سكي كوسا وأتكين آيو يمو سكي أيكة أيوكا كما غنغنو نسابو كو أبوان دبيداتي ما أشر أنتي sai Allah ya ce me fa a'ridu anhum ka kauda kai ka bijire daga inda suke kada ka zauna tare da su sai Allah ya ce wa in ma yunsiyannaka shaytanu idan shi ɗan ya mantar da kai baka samu dama ka tuna ba lokacin da suke abin to kana tunawa fala taqud ba'da dhikra mal qawmi zalimina kada ka zama tare da su kada ka zama tare da waɗanda suke azzalumi bayan ka riga ka tuna ma'ana da ka tuna ka tashi ka ba wajen to wannan fa abin da ya shafi abin da ya shafi saban Allah kenan ina kuma abin da ya shafi shirka an fahimta saboda haka duk inda ake yin shirka ake cewa Allah uku ne ko abin da yake kama da haka haramun ne musulmi zauna a wajen idan ko ka je wajen ko ka zauna to duk abin da ya samu na zunubi kai ma da kai za a raba a baka haka Allah ya faɗa cikin wata ayar innakum idan mithluhum kuma a lokacin kun zama irin su abin da za a raba a basu kai ma za a baka irin sa so da ka bai halatta ba amma ta'aziyya babu laifi a je a sami iyalan abokin aiki a mista ta'aziyya sai dai wajen ta'aziyyar ba za a yi masa addu'a ba ina fata an fahimta ba za a ce Allah ya ji kansa ba sai dai kawai kamar yadda tun a kwanakin baya na faɗa kamar yadda ake yi masa sori sori kawai a tashi yawwa ku yi haƙuri ku yi haƙuri shikenan kawai ya isa amma dai addu'a ba za a yi ta ba wannan shine abin da yafi babu laifi ma ku musu alheri ku dauki a matsayin sana abokin aikin ku ku hada wani kayan abinci ko ta dukiya ku je ku kai masa wannan babu laifi mai yawa wannan ma ya raunana zuciyar su iyalan nasu su ga ta goma shi na addinin musulunci su musulunta wannan babu laifi dan a cikin wanda aka ce a bazan kam har da wanda ba musulmi ba al-mu'allafatu qulubuhum ina fatan fahimta halatta a ba su zakatu bare ma kuma sadaka ta yau da kullum saboda haka wancan ya halatta wannan kuma bai halatta ba abu na biyu kuma shine irin abubuwan da mutane suke yi galibi ko a waya ko abin da ya gama naka idan wani arne ko wanda ba musulmi bai mutu sai mutane su rinka Allah ya ƙara masa nauyin ƙasa Allah ya ƙara masa wannan gaskiya ah, babu wanda ya sa musulmi yin wannan abu abinda ne hadisin ya ya kunsa idan kuka ji abinda annabi ya ce masa haythu ma mararta duk lokacin da zaka wuce ta kabarin wani kafiri kai masa bishara da wuta ina fata an fahimta ba a ce ko da yaushe ko duk kafirin da kaji an ce ya mutu kai masa bishara da wuta ba wannan babu wanda ya sa ina fata an fahimta kai ma yanzu idan kuka idan aka buɗe wannan kofar duk mutumin da ya mutu daga- daga cikin musulmi su ma su rinka bi mummunan magana a kansa kowane ne kuwa wanda ba za su ji daɗi ba, wanda irin waɗannan abubuwan da mutanen suke wanda bai dace ba shi yake sa wasu daga cikin kiristoci suke yi musu abubuwa kuma wanda mu ma yake ɓata mana rai sai ya ga a kiris- a- a- a- a irin waɗannan tattauna da ake ta dandalin sadarwa wani ya tsokano su ko ya zagi wani abu nasu da suke garin girmansa wani wani shi ma sai ya katun sai ya ce man zamani sai ya zage shi ba a sha gani ba ni na na ga irin wannan sosai da sosai na ga irin wannan wani eh, arni ya rubuta wani hoto wa iyazu billah wani mutum da sauransu ya ce wa annabin da maganganu marasa daɗi akai to kaga alal akalla wancan mutumin shine jawo shine jawo saboda haka idan kai ma aka yi wani haka ba za ka ji daɗi ba saboda haka inda aka tsaye da kai a shari'ance nan za ka tsaya idan ka je wucewa ta kabarin su to ka tsaya kai musu wannan kuma ba a- ba a cewa aka rubuta a facebook ba kuka rubuta a wani social media kai da shi aka ce kai wa kabarin ka wuce wannan ibada kai wannan abin da kai zaka samu ladan yin hakan ka wuce amma ka ta rubuta wannan ba daidai bane gaskiya Allah ya samu dace abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته